الرحمن الرحيم يوم أشرين لفتة وتر رمضان هجرا من ذا الله دبو كان تهيئ حدود أربعين لأخو وانت يدي ديد أشرين لبيار وتر هدو دبو بيد أشرين لبيو إن ذا مقرار ما لم يحيى أبو بكر إن ذا من كراتو أولنا مصلى والله مصلى تنتم معنا كأن تكتي da khalifa abbas da fa'il abbas da mana fasara ana gafa da malam rasulullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أبوريا الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai da tafikonsa da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan wata mai alfarma a wannan yini a wannan babban matsalaci na juma'a na garin daga ce inda shi ya saka wannan karatu muna fara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya fara kusanta shi da annabi mu kuma ya ba mu albarkar su da albarkar masu albarka suratul hadid Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan sura abin kadartawa a makka aka saukar tana da ayoyi biyar ko kuma shida gwargwadon kirawa tana fara da kamar haka bayan bismillah inna amzalna fi lailatul qadr hakika mun saukar anzala shine saukarwa gaba daya mun saukar da wannan alqur'anin gaba daya fi lailatul qadr a wani dare abun kadartawa shine lailatul qadr shine Allah subhanahu wataala ya ce wa ma adraka ma lailatul qadr wa ya sanar da kai me ka sani game da wannan dare na lailatul qadr ita wannan daren lailatul qadr khairun min alf shahr ita dare ce wanda ta fi wata dubu alkhairi lailatul qadr khairun min alf shahr ta fi wata dubu kaga wata dubu wajen shekara 83 da wani abu ita ce wata ina ba ta mai wajen wata shekara 83 da wasu wajen ina ba ta amfani to Allah subhanahu wataala ya samu dace ita wannan dare na lailatul qadari wanda malamai suka yi ta magana a kanta cewa ana samun ta ne a ranar 27 ina ba ta amfani da kamar yadda ya zuwa cikin hadisi sahabbai da yawa Allah ya kara musu yadda sun yi mafarkin lailatul qadari a daren 27 wasu suka ce ana samun ta a daren ashirin da biyar ne wato wannan daren da muke ciki na yau kenan a wannan daren a wannan ake samu dare na ashirin da biyar shine za yau muke ciki a shine ake samun lailatul qadr ita kuma lailatul qadr nan kamar yadda ubangiji ya faɗa ta wata dubu al'aini wato za ka samu falala da lada na sama da shekara tamanin da wani abu ita wannan daren guda daya wasu malamai sai suka ce to tana canzawa ne wannan shekarar ya zama ashirin da biyar wannan shekarar ya zama ashirin da bakwai wannan shekarar ya zama 29 wato tana dai canzawa ne ina ba ta fahimta kaga ana yi ka ne wajen himmanka da kwazanka an fahimta ko to shine Allah subhanahu wataala ya ce wa ma adraka ma lailatul qadr wai wa ya sanar da kai wannan daren abun adartawa a ce ya ga ce ai ita saboda a wannan a daren shine ake saukar da dukkan wani abu da zai faru duka duk abin da zai faru zai sauka a wannan daren ake saukar da shi sannan kuma wannan daren ita kadai idan duk abin da faro ki ubangiji Allah subhanahu wataala zai amsa a wannan daren duka abin da kafa faro ki ubangiji lailatul qadr khairun min alf shahr na'am تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مدلي الفجر تنزل الملائكة wannan fadaran idan ta zo aka dace da ita mala'iku suna sauka wa ruhu fiha haka hadda mala'ika jibril alaihi salatu wassalam wa ruhu fiha ke saboda dalilin izinin rabbihim da izinin ubangijin min kulli amri kuma za su bi dukkan umarnin da Allah ya ba su duk abin da ka bi aka bi za a bi umarnin Allah subhanahu wataala zai samar da wannan shine ake kira da wannan dalil salamun hiya a cikin wannan daren akwai aminci ba da salama akwai aminci da salama hiya a wannan daren salamun hiya hatta madala alfajari har ketuwan alfajir shi yasa zaka ga tun daga wunin ranar zuwa yammacin ranar zuwa daren ranar duka zaka ga ya sha bamban da sauran ranar saboda salamun hiya akwai aminci a ciki hatta madada ilfajar har alfijir yake da haka wani lokaci ne ake samun wannan ina ba ta amfani sahabbai da yawa Allah ya kara musu yadda sun ga daren lailatul qadr sun zo sun gaya mun zan Allah wannan ma ya rasulullah ni ma na gani wannan ma ce na gani an gane sannan ita kuma daren lailatul qadr ba wata dare ne da zaka ganta na daban ba irin a ce an yi ta ta sha bamban da sauran darare a a cikin dararen ne Allah subhanahu wata'ala ya kan fitar da ita a cikin wa'innan dararen shi yasa aka aka aka sa rai 27 ko 25 din da ake nema ala ayi halin dai ana so mutum ya yawaita ibada idan ka takaita ibada to daga lokacin da ake sa ran ganinta ana son ka lullunta ka ƙara ka ƙara a ciki kadeji ita ne khairin min alfi shahar ta fi shekara ta fi watanni dubu alhayi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace shi yasa ake so a goma aljannin a ina ake samun ta a yawaita a ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yin kafi a irin wannan goma na ƙarfi saboda alhairan da yake cikin wannan dare da alhairan da yake cikin wannan goma na ƙarfi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikin masu ganin lailatul qadari ya azurta mu da ganin ta murara matrara alfarman sayyidina rasulullah na'am suratul bayyinat bismillahir rahmanir rahim لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينات سورة البينة هو سورة لم يكن إذا أنا كرا أنا جاي متعاقا وأن السورة سورة البينة أمكة أكسوكر هو أمدينة تنا آيوي بلا تعالى lokacin da suran nan ta sauka an ruwaito daga sayyidina Anas Allah ya kara mushi yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya samu sayyidina Ubay ibn Ka'ab wanda yana daga cikin marubuta wahayi yana daga cikin marubuta wahayi sayyidina Ubay ibn Ka'ab Allah ya kara mushi yarda sayyidina Rasulullah ya ce mushi Allah subhanahu wataala ya aiko ni ya ce in zo in karanta maka suratul bayyina ka rubuta sai sai na ubayyi ne ka ya ce ya rasulullah Allah ya ambace ni yace kwarai ya ambace ka sai ya fashe da kuka kawai saboda daɗi fashe da kuka ina ba ta an fahimta to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mushi wannan sura yana daga cikin manyan masu rubuta wa'azi suratul bayyina lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina ai ba su kasance ba alladhina kafaru wayanda suka kafirci min ahli alkitabi daga wanda aka ba littafi mazuwa littafi yahudi da nasara kenan wal mushrikina da mushrikai mumfakkina ba su zama masu rarrabuwa ba jawabin lam yakun alladhina kenan munfakina ba su zama masu rarrabuwa ba hatta ya ci ya umul bayyana sai da hujjoji bayyanannu suka zo musu sannan sai rabuwa ya zo musu hujjoji bayyanannu sun zo ga littafi ya bayyana musu yahudi nasara duka an ba su littafi kuma ya suna tafiya abu daya kowannen su yana jiran zuwan manzon Allah Yahudawan Madina suna jira Yahudawan makka suna jira nasara suna jira na madina da nasaran makka amma ba su zama a rarraba ba hatta ya ce mul bayyana hatta da bayyana hujja man banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sannan sai suka rarrabu suka ce ba su yarda da Allah rasulun min Allah rasulun min Allah ya talu zufan mudaharan yanzu rasulun min Allah wani babban manzo ya zo musu daga wurin ubangiji sai in ka ji an ce babban manzo ka sani ba sai an kama suna ba ko sai da na rasulullahi ya talu kufan yana karanta musu a cikin takardu mutahhara tsarkaka shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi karatu ba sai ya dauko littafi ya duba ba ba sai ya dauko ba a abin kawai yana cikin kwakwalwa ne amma an gaya mana ne ya talu kufan saboda tsarkake littafan da kuma tabbatar da cewa daga wajen Ubangiji. Da zo su kwan mu'akhara fi ha kutubu.
Fi ya kutubun kakkiba.
Fi ha kutubun a cikin wannan littafan fa kutubun akwai dokoki ƙayyima tsayayyu wanda alƙur'ani ya zo da dokoki. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu mushrikai a Makka suna shirkansu da komai to su ba wani shugaba ba ka'ida ba doka duk abin da aka ce ba doka ko yana tafiya ne karabuci kawai ba doka dokan da yake a wannan lokacin wanda ya fi wani ƙarfi ya danne shi bani kaza bani kaza haka za ka ji ana magana ina ba ta amfani wato duk bangaren da suka fi ƙarfi to su ne suke da shugabanci amma da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo sai aka zo da dokoki tsayayyu wanda ba karkacewa a cikin su idan aka yi kaza ta sakamakon shi shine za a samu aljanna idan ba a yi kaza ba ta sakamakon shi shine bawa da shi ina ba ta amfani da duka musulunci ne ya zo da wannan kuma musulunci ne ya tsara wannan shi yasa ba wani abokan musulunci komai ƙur'anin nan ya zo shi la ya gajiyar sabir wala kabiratan illa komin kankancin shi ya batar da shi komin girman shi ka ce me samu wannan littafin duk abin da ka sani hatta sauro ya yi maganar shi hatta girgizo gizo gizo an kabu ya yi maganar shi yasa komai ya ci kai na وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينات وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وإن جاءت بعض الكتاب من اليهود والنصارى بس زما sun kaurace ba sun samu rarrabuwa ba bayan imani ya zo musu illa min ba'di ma ja'atkum al-bayyina face sai da hujjoji bayyana musu ga musu hujja shine manzon Allah bayyana manzon Allah kawai ya isa hujja ya isa ya zama mana hujja ga duniya gaba daya shine annabi karshen zamani shi kadai ne kuma bayan shi ba wani annabi har yanzu kuma ba wani annabi yanzu da yin hijira kawai a lissafin hijira ana ana lissafin hijira dubu ɗaya ne da ɗari hudu da arba'in da hudu a yanzu maganar da ake yi ba bayyana mu da Allah to Allah subhanahu wata'ala ya ce ba su zama sun samu rarrabuwa ba sun ki yin imani da Allah sun ki yin imani da manzon Allah illa min ba'di ma ja'atuhum al-bayyina fa sai da hujjoji bayyanannu suka zo musu wa ma umiru وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة kuma wa ma umiru dukkan littafan nan da aka bayar a taura injila zabura alqur'ani duka umarnin da yake yi illa li abdullah fa sai sai dan abota ma Allah shi kadai mukhlisina lahu din a tsarkake shi da ihlas duk abin da zaka yi ka zama kana da ihlasi akan wannan abin da kake yi ihlasi shine miƙawa gaba ɗaya zuwa ga Allah shine ake yi duka waɗannan ya zo musu ba illa li ya'budullah mukhlisina lahu din annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo musu ba face ya zo musu da umarni ne wani umarni illa li abdullah cewa su bauta mu Allah haka annabawan gaba daya haka zaka ji annabi hudi na gaya ma mutane shi annabi salih alaihi salatu wassalam annabi shu'aib alaihi salatu wassalam annabi lut alaihi salatu wassalam duka zaka ji duka suna umarni ne da yin mu Allah ta ya kauni ibudullah ma lakum min ilah gai haka za ka ji suna faɗi to shi ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da haka ya zo wa ma umiru illa li ya'budullah at-taura da injila haka alqur'ani da ya zo shi ma da wannan umarnin ya zo wa ma umiru illa li ya'budullah mukhlisina lahu dinna kuna fa'a kuma wannan addinin mi dake tsayayye wa yaqimu salata kuma yayi umarnin tsayi da sallah wa yutu zakata yayi umarnin ba da zakata wannan addini da haka yi shi yasa duk inda zaka ga sallah sai ka ga zakka ya ce da sallah da zakka dan juma ne da su mai ba ba a raba su adiqul laha wa adiqur rasul ba a raba ina ba ta amfani aqimus salata wa atuz zakat ba a raba to duka wa'innan ubangiji yake gaya mana ba wani aqimus salata wa atuz zakat sai Allah ya ce wa zalika dinul qayyima wannan shi ne addini tsayayye mutacce wa zalika dinin qayyima wannan shi ne addini tsayayye an ga to sauran fa wanda suna daga cikin sharuɗai na musulunci buniyal islamu ala kham amma anan kawai an kwada guda biyu ne ko ya ga cewa waɗannan su ne gishiki gaba ɗaya shi abin da ya shafi ibada yana amfanin jiki ne gaba ɗaya to duk wanda ya horar da jikinsa ya ba da jikinsa gaba ɗaya to wannan ana kyautata ana kyautata zaton cewa ya rabu sallah ke ubangiji ya yi umarni da a yi sallah sallan nan kuma da aka umarta an umarce ka ne a yi so biyar a kullum ina fata an fahimta a kullum so biyar haka aka yi umarni da a yi a sai a sai da sallah ina ba ta amfani to shi kuma zakka abin ne da ya shafi dukiya abin da ya shafi dukiya ne zakka shi kuma dukiya wani abu ne da fitan shi yana da wahala wajen bawa ina ba ta amfani fitan dukiya a wajen bawa abu ne mai wuya an gani to shine sai aka kawo su idan wayannan abin suka daidaita wayannan abin suka zama daidai stress to shi kenan abubuwa sun yi in ka je lahira aka ga sallanka ta tsayi aka ga zakanka ta bayu to shi ke wannan sauran masu ya ce balle ne ina ba ta amfani da to shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana wa zalika dinul qayyima to wa'innan idan aka tsayar da su kai imani da Allah kai ihlasi wajen yin imanin ka miƙa wuya gaba ɗaya sannan kuma ka tsaye da sallah ta ba da zakka wa zalika dinul qayyim na'am إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر innal البرية ladina kafaru hakika kaga wanda suka kafirce min ahlil kitabi daga mazuwa littafi wanda aka ba su littafi in ka ji an ce ahlil kitabi ana maganin yahudi ne da nasara su ahlil kitabi suna da daraja su ne suka yadda kansu shi yasa hatta ahlil kitabi Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu mu musulmi da aure ahlil kitabi wanda yake ganin cewa bai da kyaman da zai da rashin kyama da zai yi auren su yankan ahalin kitabi Allah ya halatta mana mishi an halatta mana suna ba ta hankali shi yasa da za ka ga mutum a, kuna mu'amala ko a wajen aiki da wanda ba musulmi ba ko makotaka ta hada sai ranar taron su da kirsimeti ya zo sai ɗauko abu ya kawo ka suka ce ina ba ta hankali ba wanda ya ce muka kafa ce saboda Allah subhanahu wataala ya halatta a ci to amma sai suka zubar da kansu sun zubar da kansu gaba daya shine Allah subhanahu wataala ce illal ladina kafaru min ahlil kitabi hakika wanda suka kafirce daga mazuwa littafi wal mushrikina da mushrikai kaga farkon sura lam yakun alladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina haka ne ko sai Allah subhanahu wataala yanzu aka yi musu jumla gaba daya sai ce ina da jahannama wa'annan gaba daya za a zunzuma su a cikin wutan jahannama khalidina fiha a ciki za su dawwama ula'ika kuma sharrul bariya wannan su ne mafi sharrin al'umma gaba daya an gani sai aka ce to mafi sharrin al'umma har al'ummomin baya wa'inda al'ummomin baya akwai fir'auna a cikin wasu al'ummomin a can har al'ummomin baya akwai su hamana a cikin al'ummomin bayan akwai su lamarusu a ciki duk irin wa'innan wa'innan da suka kafirce sun fi wa'innan shari aka ce kwarai ai saboda annabin su ya fi wancan annabin su wa'innan annabin al'umman na sayyidina rasulullahi su kuma wancan al'umman annabin musa ne ko al'umman annabin ibrahim ne alaihi salatu wassalam sai aka yanda muminai kuntin khairin ummatin ukhrijat lin nas haka su ma suka zama sharrul bariya suka fi duk kowace irin al'umma zama sharri sai aka ce to amma in za a yi daidai kufa a a ciki akwai ɗaiɗaiku wa'inda su kuma sun fi al'ummar da suke cikin wannan al'ummar shirar. Allah ya kare mu. Wula ya kuma shirar lafiya. Na.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية Lallazina amanu amma hakika kaga wa'inda suka yi imani Allah ya samu a ciki. Wa amil salihati suka yi aiki na kwarai. kullum muna maganar cewa imani ba ya tabbata sai an haɗa da aiki kuma aikin sai ya zama na kwarai mutum kawai bai cewa ya imani ya zauna bai yi aiki ba a'a aikinka shine zai tabbatar da imaninka an gani aikinka shine zai tabbatar da imaninka wato aikin da kake yi shine zai nuna aikin masu imani in aka ganka ka ce ka yi imani da Allah to a ganka a ka da sallah kana ba da zakka a ganka kana wani an gani Allah ya sa ma cikin su ulaika hum khairul bariya wannan su ne mafi alkhairi a cikin halittu su ne mafi alkhairi haka a shi wanda ya bi Allah ya ma Allah da'a ya manzon Allah to yana da cikin mafi alkhairi a cikin al'umma na'am جزاؤه عند ربي جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
Allah subhanahu wata'ala sai ya ce jaza'uhum kaga su sakamakon su inda rabbihim a wajen ubangijin su jannatun aljanna ne ba ɗaya ba adni wurin zama matabbata tajri min tahtiha al-anhar wannan aljannan fa koramai ne yake gudana a ciki khalidina fiha abadan a ciki za su dawama har abada can ubangiji sai ya ce fi nari jahannama khalidina fiha sai ba ce abadan ba saboda idan gigi ya kai mutum wuta sai ya samu ceto ubangiji sai ya samu shi sai a ba shi aljanna shi yasa sai ba a ce mishi abadan ba sai dawwama shi ko dan aljanna in ya shiga aljanna sai dai ya ƙara matsayi sai dai ya ƙara martaba amma ba fita shi ko dan wuta in gigi ne ta kai shi Allah ya kare mu to sai a yi mishi hukunci in bai samu ceto da wuri ba amma idan da la ilaha illallah a tare da shi zunuban shi ne suka yi yawa to akwai lokacin da zai cinye sai a fito da shi shi yasa sai ubangiji ya ce shi wannan dan aljannan wanda koramai yake gudana a ciki khalidina fiha abadan a ciki za su dawwama har abada Allah ya gode maka radiyallahu anhum Allah ya yarda da su saboda mene la'an da suka yi mishi waradu anhum su kuma sun yarda da abin da ubangiji ya mana mene shine sakamakon da ya mana Allah ya yarda da mu sakamakon ayyukan da ya ce mu yi shi muka yi mun yarda da abin da Allah ya ba mu saboda dama ya mana alƙawari duk wanda ya za a bashi radiyallahu anhum wa radu anhum zalika kaga wannan abin da aka faɗa liman khashiya rabba ba ni samun shi sai wanda ya ji tsoron ubangiji jin tsoron ubangiji shi ne yake sa a samu aljanna shi yasa duk abin da za ka yi ka sani cewa kana tare da ubangiji kana tare za ka iya ko da yaushe yanzu nan ka tafi ba ba jira to wannan tunanin za ka tafi shi ne zai tabbatar maka da tsoron Allah ya sa mu jin tsoron Allah na'am سورة الزلزال بسم الله الرحمن الرحيم إن زلزلة الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وسكالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسكانها وقال الإنسان ما لها سورة السلسلة الله سبحانه وتعالى يا قوم وأن سورة لترجزة إذا كشي كاسم أكون يازو قيامة ina ba ta amfani amma da aka saukar tana da ayoyi guda tara Allah ya haɗa mu da alkhairan da yake cikin wannan sura. Iza zulzilatil ard zilzalaha. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ina rantsuwa lokacin da ƙasa ce girgiza ta harraka zilzalaha girgiza mai tsanani ranar tashin aljama kenan wannan duka sunan kiyama ne an gano ita kiyama tana da sunaye saboda bunƙasanta da cikanta ubangiji ya ce ina rantsuwa da wannan girgiza wa akhrajatil ardu akalaha ina rantsuwa lokacin da ƙasa ta fitar da abin da ta ɗauka wanda ya mata nauyi ta ɗauki mutane a ciki ina ba ta hankali da mutanen kuma akwai masu alhairi akwai akasin haka wa akhrajatil ardu akalaha lokacin da ƙasa ta fitar da abin da ta haɗiye abin nan da ya mata nauyi wa qala al insanu sai ka ji dan adam a wannan ranan malaha yana cewa me ya samu me ya faru ne me yasa kasa take wannan ne me ya faru na
يومئذ تحدث أخبارها يومئذ a wannan ranan tuhaddisu akhbaraha lalle ita wannan kasan za ta ba da labarin abin da ta aikata wahala insani mala ako sai Allah ce to ai za ta bada labarin abin da ka aikata duk abin da ka aikata duk inda ta taka kasa ka je kai wani abu kasan za ta bada labari rana lokaci wuri in alhairi ne haka ne in sharri ne haka ne shi yasa ake so a yawaita takawa domin aikata alhairi a yawaita takawa ina ba ta an fahimta haka za ta kasa bayan ta fitar da kai sannan kuma za ta ba da rahoto ai yanzu kana taka ta lafiya lau ba ta taɓa yin maka kuka ba ka haka ta ba ta taɓa yin maka kuka ba kai wannan ba ta taɓa ba amma a ranar alkiyama to ranar za ta yi wani ibin tuhattis a ranar za ta ba da labarin da abin da ya fara a kanta da anna rabbaka لأن ربك أوحى لها لأن ربك دومن أبنجتنك أو خالها شيء متى وحي متى إلحاما تفدا شيء متى إن ذاك دانا أبو مسلمين yanzu da ubangiji ya hore maka kai magana sai ka tana magana sai ina magana yake fitowa yanzu in aka ce ka ɗauko ainihin magana yanzu wannan abun magana da muke magana da shi za su fi ka akwai shi akwai microphone ko akwai kuma shi amplifier din gaba daya to kai naka dan adam ina yake wanda har za a ji sauti ka faɗa ya haɗu da harafi ya haɗu da wannan kai ina yake za ka iya nunawa bayan da za a yi ka nuna amma ubangiji ne kawai ya haka lokacin da za ka fara magana ba za ka ce ne a kunna ba ko ba za ka kunna sautin ka ne ka fara magana ba a'a lokacin da ka so ko lokacin ubangiji sai ya hore maka kai magana akwai kuma irin ka komai iri ɗaya ga bakin ga harshen ga labban ga haƙoran amma bai iya yin magana komai ba wani bambanci idan ba an ce maka bai ji ba ma ba za ka sani ba to shi kuma kashe wani shi yayi a ubangiji ne mai ba da iko ne to haka ranar alkiyama duk abin da kake ganin kake furtawa ko kake taka ko kake ta'a to ranar shi baki ba za a bashi daman yin magana ba saboda baki a nan duniya wasu nasu abin da ya saba da shi shine ya faɗa gaskiya ya faɗa da ayyuka shi haka ya saba wani kuma akasin haka ƙarya ƙage sharri shi da haka ya saba to in an je lahiran ma ba za a ba shi ba balle in an ce mishi an aiko muku annaba ya ce bai ga annaba ba shi ya taɓa ganin manzo ba ma da ana min rasulin wala nabi ba wani mai gargadi da ya zo mana ko mai tsoratarwa ko mai bishara ba mu taɓa gani ba ya riga ya saba ƙaryar tun a duniya sai yana ganin lahira ba irin wannan da bari ne amma haka ce lahira a hannu da ka ganshi nan hannu sai ka jina magana kai ne ka kama ni kai kaza kai kaza hannu da ka gani kafa sai ya magana ka taka ka je kaza kasan ma da ka taka sai ka jina magana duka suna ba da shaida ne akan ka duka suna dan a rubuce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbikal akram alladhi allama bil qalam suna rubutawa suna ajewa ana sashi a faye kaga shi kullun mu zama masu aikata alhairu mu zama ina fata mu wani to shine yawma idin yastulun nasu na يومئذ يذكر الناس أجسادا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى yawma izin a wannan ranar fayazdurin nasu ashtata za ka ga mutane sun fito daban-daban ashtatan jama'a jama'a ko daban kowa yana ta kai nafsi nafsi li yarau a'malahum Allah ce mu kuma za mu nuna musu ayyukansu za su tashi daban-daban ne ya rau a amalan don kowa ya ga aiki shi ya ga abin da ya aikata a wannan rana kowa ba kuya faman ya amal misqala dharratin duk wanda ya aikata alhairi ko mun kankantan shi misqala zarra ko da kwayan zarra ne khairan inda na alhairi ne ya rabu zai ko ka sani ko baka sani ko kana sani ko ka manta a wannan ranar za a nuna maka za ka gani ba abin da zai kuya ko mun kankantar aikin alkhairi idan aikata ubangiji na sani kai gila ka manta yanzu da yawa kai wasu ayyukan alkhairin da yawan su yanzu ka manta da yawa wani da kai mishi alkhairin shine zai zo ya ce na ka tuna lokacin da kai man kaza kai man kaza kai man kaza sai ka manta da yawa an gane ko to shine ubangiji yace to kai in ka manta ubangiji na sani baya mutuwa wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara na wa man ya'mal mithqala dharratin sharran ko da yara abin da ya fago ya fago da tsoro kenan wa man ya'mal wanda ya aikata mithqala dharratin ko dan kayan zarra ne sharran na sharri yara ku zai gan shi ko mun kankanta shi in ka aikata yanda in ka aikata alkhairi ko mun kankanta shi ubangiji na sanar zai nuna maka haka idan ka aikata sharri ko mun kankantar shi za a nuna maka a wannan rana shi yasa idan ubangiji ya zama littafinka ya zama alhairin ya rinjaye sharri to ba za a tsaya ana bincike ba ba za a tsaya yana bincike ba fa sofa yuhasabu hisaban yazira kawai anan za a yi hisabi ne hisabi mai sauki gaba daya wanda ya zama alhairin shi ya fi sharrin shi yawa ke amma wanda ya zama sharrin shi ya fi alhairin shi yawa shi sai an bude saboda kada ya musu kada ya ja'inta sai an bude an wargatsa an nuna mishi kayi kaza a wuri kaza kayi kaza a wuri kaza kayi kaza a wuri kaza gashi nan da kanshi zai hakikanci shi zai karanta littafin shi da kanshi an gani shi yasa kullum mu zama alkhairin mu shine ya fi sharrin mu yawa saboda in mun je lahira ba hisabi sai a ce wa'annan ku shiga aljanna ba tare da hisabi ba la ubali eh ba ruwana da mu yan aljanna ko aka za a dibe mu a rantuma mu a cikin aljanna ba waiwaye insha Allah to shi yasa mu aikata alkhairi wa mun ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu na'am
سورة الآتيان بسم الله الرحمن الرحيم والآتيات ذبحا فالمريات قدحا suratul adiya Allah subhanahu wataala kuma ya kawo mu wannan sura ita ma a Makka aka saukar ko a Madina tana da ayoyi goma sha ɗaya Allah ya haɗa mu da alkhairan da yake cikin wannan sura wal adiyati dabha Allah subhanahu wataala ce ina rantsuwa da dawakai dawakan nan masu gudu dabhan wanda idan suna buga suna gudu suna haɗuwa da dutse za ka ga wuta yana tashi dabhan kenan za ka ga wuta yana tashi wal adiyati dabhan Allah ce yana rantsuwa da wannan dawaka fal muriyati qadhan Allah subhanahu wata'ala yace ina rantsuwa da dawakai masu tayar da kura ina fata an fahimta suna tafiya suna tayarwa an gane ko falgogirati kuma Allah ce ina rantsuwa da waɗannan dawakan masu kai hari da asuba su waɗannan masu ta da ƙura su ne idan aka yanzu idan ana sukuwa in masu sukuwa suka zo zaka ga gaba ɗaya sama ya cinye da ƙura to su waɗannan dawakan idan aka kai farmaki haka zaka ga wurin ya tunnike gaba ɗaya ya tunnike ina ba ta an fahimta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake mana nan kuma dabahan kuma yana ɗaukan nishi wal'adiyati ubangiji ce ina rantsuwa da dawakai dabahan wanda idan suna gudu za ka dinga jin suna wani ƙurnani suna nishi irin wannan an fahimta ko ubangiji ya ce ina rantsuwa da wannan dawaka na
فأثرن به نقعا fa'asar na bihi Allah subhanahu wata'ala ya ce za ka gansu suna cinnike wuri na ƙa'an lokacin da ƙura suna ta da ƙuran kuma wurin ya cinnike idan suka so wannan tsura an ce ta sauka ne gabarin a farlanta yaki wannan shi ne ke tabbatar da cewa akwai wani lokaci da za a yi gumuzu da gumaza an gani lokacin ta sauka ne shi yasa aka fi tabbatar da cewa a makka surar wasu suka ce a'a ai bayan ma yakin ne lokacin da aka yi yakin badar da aka kai aka kawo kura ya tunnike aka girgiza kafirai wanda ubangiji ya yi hikimar shi a wannan ina ba ta fahimta kuma kaga yakin badar ai kwata-kwata da wakai da aka tafi da su ba su fi guda biyar ba aka yi yakin badar da su gaba ɗaya ba su fi kwaya biyar ba gaba ɗaya wanda aka yi amma kuma a haka aka yi nasara wa'innan dawakan su suka girgiza kaga an yi yakin badar sahabbai ba su ta su ɗari uku da sha uku ba kafirai su dubu ɗaya sai da na abdullahi bin mas'ud Allah ya ƙara mushi yadda ya ce mu ni abin da na gansu gaba ɗaya a idona ba su ta su saba'in ba gaba ɗaya kafirai ba su wuce su saba'in ba ubangiji ya ce mun karanta muku su ne a cikin idanuwanku saboda kada a sama jayayya da jin tsoro da fargaba kafirai dubu ba amma shi a da suka zo za a yi kumu da kumaza sai suna ganin su ba su wuce guda saba'in ba kaga ɗari uku da saba'in za su yi ɗaya ina ba ta mu fahimta da ɗari uku da guda saba'in ai su kuma su ma suna ganin haka shi ne Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana na'am فوسطن به جمعا كان بربه لكنوز fawasana bihi jama'a Allah subhanahu wata'ala ya ce suka shiga tsakiyansu bihi da wannan lokacin da ƙuran ya tunnuke aka ruɗa kafirai ina ba ta amfani da idan an ɗauki surar yar madina kenan lokacin da aka yi yakin kafirai gaba ɗaya suka rikice fawasana bihi jama'a taron nan nasu suka keta tsakiyarsu bihi da wannan tada ƙuran da ya tunnuke ina ba ta amfani in kuma mun dauki suran yar maka ne fa wa fa'ana bihi jama'a za a zo tsakiyar kafiran lokacin da kura ya cinniki ina ba ta amfani inda insan lalle dan adam da rabbi la qadir shi dan adam in je wajen ubangiji shi ne butuli ne musulmi kenan butuli ne saboda shi dan adam kullum yana butulce ma ni'imar da Allah ya mishi a kullum ɗan adam da wuya ka zauna yau ko jiya da ta wuce ka ce gabanin kai barci ka tuna ni'imomin da Allah ya maka a jiya kawai a yinin jiya ni'iman da Allah ya maka ka gode mishi akalla lokacin da ka zo buɗe baki ɗaiɗai ne wanda za su yi bismillah su kuma gama su ce alhamdulillah shi kan shi yana daga cikin ni'ima shi ne ubangiji ya ce lalle dan adam da rabbihi la shi ne butulci ne game da liman da yaushe idan kuma kafiri ne innal insana li rabbihi laqanun lalle dan adam game da baiwa da ni'iman da ubangiji ya masa laqanudin mai kafirci ne ko kuma ya zama mai jayayya game da ni'iman da Allah ya yi mishi ya zama shi mai jayayya wannan shine ɗabi'ar ɗan adam ina ba ta an fahimta da haka yanzu ɗan adam ne zai samu a wurin ubangiji yau a bashi gobe a bashi jibi a bashi amma ran da wata matsala ta samu ranar ne kowa zai ji labari amma ran da ba aka bashi ba wanda zai ji labari yau ya samu gobe ya samu jibi ya samu ba wanda zai ji wannan sai dan adam wannan tafiya dan adam in ka lura ba a wurin ubangiji ba dan adam da dan adam ma kullum ne bashi hankalin shi na koma wurin shi amma kuma zai wahada kaga yana godewa duk lokacin da ya je aka ba shi naira dubu daya a ranar farko ranar zai zama yana munna da yana godiya munna zai zama yana munna yana godiya a ranar farko kenan amma idan ya zama ya saba da wannan naira dubu ɗayan to ba ranar godiya ba ne ina ba ta fahimta a ba ranar godiya ba ne shi wannan ya riga ya saba da ita ta zama mishi jiki ta zama mishi jiki to wannan shi ne ɗan adam da zai je yau ya nemo bai samu ba ya je bai samu ba to ba zai kuma tuna abin da ya faru a baya ba na wannan ranar kawai zai tuna ina ba ta fahimta na wannan ranar ne kawai zai tuna ba zai tuna wannan ranar ba gaba ɗaya to shine ubangiji yake gaya mana ko kuma innal insana lalle dan adam da rasihi game da ubangijinsa la kanuda ni yawan jayayya ne dan adam mai jayayya ne an gani to in ba dan adam ba ubangiji ya ce maka akwai mutuwa ya ce ba mutuwa ya ce akwai kiyama ya ce ba kiyama ya ce akwai wuta ya ce ba wuta ai sai dan adam shine ubangiji ce mai yawan ja'in jani wannan dan adam ke ina ba ta an bayyana shi yasa duka ta baibayin ni'ima da Allah ya maka shine godiya duka ta baibayin ni'ima gaba daya shine ka zama mai godiya idan ka zama mai godiya shi kuma Allah zai kara mu da in shakartum la azidannakum wallahi idan kuka gode zan kara mu wannan shine dabi'a na ubangiji amma ba mu ba ba mu da godiya shi yasa a kowane zamani sai ta zo da daidai mu daidai mu idan hatsi ya tsada a ce yayi tsada dan adam kenan idan yayi arha a ce yayi arha dan adam kenan kaga in ba ubangiji ba zai iya da mu ina fata an fahimta idan ba a yi ruwa ba ya ce ba a yi ruwa ba har a fitar roƙon ruwa idan aka kwana uku ana ruwa ya ce ruwan ya yawa sai dan adam ina fata an fahimta shi wannan shine dabi'a na dan adam to kuma ubangiji da ya yi mu a hakan a dan adam din sai ya tsara mana yadda muke so yake so mu yi to amma kuma sai kaga dan adam yana jayayya yanzu abin da aka tsara aka ce ma bawa kullun ka zo ka gabaci ka gabatar da sallah guda biyar shikenan kawai abin da ake so in ka duba a cikin awa 24 da Allah ya bamu awa ɗaya ne fa awa 24 duka an bar maka sai ta sarrafi za ka ga gaba ɗaya ibadan da ake ba a wuce na awa ɗaya ba a salloli nan guda biyar gaba ɗaya idan kowace sallah sallar asuba ta ɗauki minti goma sha biyu ka zama a sallar za ka yi minti goma sha biyu a zahar kai sha biyu la'asar kai sha biyu in ka haɗa sha biyu shi biyar shi ne zai baka minti sittin to insha Allah sai an yi korafi sai an ce kana kawaitawa sai ka ji ko a ce ka cika daɗewa a rukuku ko ka cika daɗewa a sujjada wai shi ɗan adam ka faɗe kawai a yi shaf shaf a wuce kawai in kuma ka zama kana yin saurin saboda gajiyayyin kuma sai a ce ka cika gaggawa to wannan ɗabi'a ne na ɗan adam shi ɗabi'a ɗan adam ne kawai gaba ɗaya awa ashirin da hudu an baka awa ɗaya amma sai ka ga mutum a wannan mintocin yana jin kasala lokacin da aka kira shi to wannan shi ne ɗan adam innal insana da rabbihi la khaluq kaga ya shafi ɗan adam musulmi ya shafi ɗan adam wanda ba musulmi ba idan kai musulmi da kai ake yi da ni ake yi to butulcin mu da muke a cikin ni'imomin da Allah ya mana sai mu dawo mu gyara da abin da ka samu kanka ka gode da duk shekara ubangiji zai baka a gonanka kai noma sai ka samu buhu biyar ko buhu goma sai kuma wannan shekaran ta dawo sai ka samu buhu uku ko buhu duk kuma a wurin fa dan adam fa ya manta abin da yake samu a baya na wannan shekarar zai magana su ma mutanen masu taya shi na wannan shekarar za su yi magana sai ai wallahi to ai banan ne ban yi kaza ba kuma aka yi wani zai mishi tsari abin da zai samu amma sai a jingina abin da cewa ba ai kaza bane ba ai kaza bane da an yi kaza da an samu kaza wanda shi kuma ubangiji ga yi ka to amma a duk lokacin da ka samu kanka to ka tuna ni'imar da Allah ya maka a baya wannan shi ne sai zama kagodi innal insana da rabbihi lakanun وإنه وإنه على ذلك لشهيد وإنه شي دان أدم فعلى ذلك كما da wannan abin da aka faɗa da shahid shi ma mai bada shaidar kansa ne shi ma ya sani dan adam da ubangiji ya ce shi ma mai bada shaidar kansa ne na'am وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير kaga shi dan adam wajen son dukiya nan alkhair yana nufin kuɗi ne wa innahu lihubbil khair la shadid mai tsanani limani ni tsanani ne in je wajen son kuɗi ne dan adam ne yanzu nan sai ka ji shi karfi ukun dare yana faruwa a cikin fadama ba za ka ji tar shi ba ba abin da yake fata shine tumatir ya tsada tarugu ya tsada kabeji ya tsada shambu shi kenan burin shi shi ne dalilin fa da ya sa yi wannan tsayuwan daren ba fa sallah yake ba ba azumi ba dan adam ne za ka same shi karfe shida karfe biyar ya riga ya fita ya yi nisa inda za ka kira shi ce ina an mun riga mun ma fita kuma duka wannan fa ba yana yin gaggawa ne don ya je samu makanshi alhairin duniya ba a alhairin lahira ba yana yi ne kawai da zai samu duniya sannan dan adam ne in je akan kuɗi ne zai iya jin komai yanzu duk waɗannan masifin da suke faruwa za ka ga akan kuɗi ne mutum ya zo ya kama wanda ke a bashi kaza ya zo shi bai tsoron kuma mutuwa ina ba ta fahimta duk abin nan da aka baka ila wajen lokacin da ake baka sai dai lokacin mala'ika zai ɗauki ranka ya za ka yi in ka je lahira a haka me za ka ce ma Allah wannan din da kake tunanin yana da shi ko yana da wanda za su baka Allah ne ya bashi kai ne yasa ba za ka roki Allah ba sai gagar Allah zai baka ba sai ko ko sauki to wannan shi ne ɗabi'an ɗan adam in zai a kan son dukiya ne sai ya yi komai yanzu nan sai ya zubar da mutunci shi ina ba da amur shi na ma Allah jaddada mu shirama a nan bambarin yake gaya mana cewa wata rana wani babban mutum cikin tsofaffin shugabannin ƙasa ɗin nan sai ya zo nan Zariya. a ciki kuma a wani shi kuma bayan Allah ya yi kabbara zai yi sallar azhar ana ta jiran shi ne yanzu sai da ya kabbara ya daunin ya kawai aka ce gashi ya ce assalamu alaikum kawai ya je rungu takalmin shi ya rike ya haƙura da sallah saboda kawai abin da za su dauke ya sallaman sallan ba gaba ɗaya ya fita ya je rungumi takalmin wannan ya rike kawai wannan tafiya ne da kuma an tafi da abin da aka samu an fashin an tafi innal insa inna wa innahu al-hubb al-hayy in dai game da son dukiya ne da shadid yana da tsananin soyayya akan dukiya na'am أفلا يعلم إذا بوزر ما في القبور afala ya alamu shi shi dan adam bai san cewa ba za ku kufira idan aka tada shi ma fil qubur aka tada shi a cikin kabarin shi aka tada shi ana tambayan shi menene ka zo da shi wa usila ووسل ما في wa usila aka الصدور fitar da ma fi sidur abin da yake cikin kirjinsa sai tunanin wannan ranar duk abin da kai yana nan ana sa maka a cikin ƙwanƙwan ɗinka yana tsakanin wuya da kirji to ba ka tunanin dan adam idan aka tada kai a kabari me ka zo da shi ka san shi dan adam da ya rasu zai kabari malaiku za su ce me ka zo da shi a duniya ne kai kuma abin da ka tara sai a ce me ya bar ya bar gidaje ya bar kaza ya bar a lissafin da za a yi maka kenan shi ko ubangiji malaiku abin da za su ce maka me ka zo da shi sila ma fi sitor a fitar da abin da yake cikin kirji na alkhairi ko na shari wa man ya amal misqala dharratin khairan yarahu wa man wa man ya amal misqala dharratin na'am إن ربهم به يومئذ inna rabbihim لخبير inna rabb inna rabbahum lalle hakika ubangijin bihim a wannan rana game da su da hadiyar lima da labarin gaba ɗaya ayyukan da aka aikata wannan gaba ɗaya ubangiji zai ba da labari duk abin da ka aikata a wannan ranar to ubangiji mai ba da labari ne abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuran da muka yi daga ne Allah ya ce mana farman sai na rasulullahi
Khalifa da ya jagoranci wannan tafsiri Allah ya saka mu da alheri Allah ya ƙara karashi Allah ya ƙara basira Allah ya ƙara saukar da albarka da alheri a wannan garin mu da ƙasar mu baki daya dukkan duka Allah ka yaye mana shi Allah ka yi mana muwafaqa da lailatul qadr Allah ka yi mana muwafaqa da lailatul qadr saboda ajina bijina hasana saboda ajina hasana saboda ajina hasana